إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريبا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العجة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أحبتي في الله قدم عليكم رمضان شهر الصيام والقرآن والقيام شهر التوبة والغفران يرفع الله فيه الدرجات ويغفر السيئات وتنزل الرحمات فعن أبي هريرة مرفوعة إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم تفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي وأصله في البخاري ومسلم في صحيحيهما وفي رواية لأحمد والنسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم وتغل مرضة الشياطين وفيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها حرم عباد الله استعدوا لهذا الشهر الكريم فليكن لديكم نية نية صالحة على القيام بالصيام إيمانا وتوحيدا واحتسابا من الله وأدوا الصلوات الخمس في الجماعات واحرصوا على قيام الليل في ليالي رمضان وواظبوا على تلاوة القرآن ومدارسته مع الحرص على إطعام الصائم وإطعام المساكين والمحافظة على السنن الرواتب والمداومة على ذكر الله والتوبة من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وعمرة في رمضان تعدل حج كما في الصحيحين ويجب علينا جميعا أيها المسلمون أن نجتهد في حفظ لساننا من الآفات كالغيبة والنميمة والسب واللعن والشتم والرفث والفسوق فإن الله سبحانه وتعالى لغني عن صوم صائم يصوم عن الأكل والشرب والجماع ولا يصوم لسانه فعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يبع طعامه وشرابه رواه البخاري وأبو داود وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد فليقل أو قاتله فليقل إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوق فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك وللصائم فرحتان يفرحهما فرحة إذا أفطر وفرحة إذا لقي ربه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله bayan haka ƴan uwa masu albarka hakika kamar yadda muka sani muna fuskantar watan azumi na Ramadan. Allah ubangi subhanahu wataala ya isar da mu zuwa wannan wata cikin lafiya da halin alkhairi. Wannan wata yana ɗauke da ibadoji masu matuƙar yawa da alfanu gabawa. Allah subhanahu wataala a cikin Alƙur'ani ya bayyana shar'anta azumin watan Ramadan a matsayin ɗaya daga cikin rukunan musulunci. Allah yana cewa ya ku wanda kuka yi imani Allah Ubangiji ya wajabta muku azumi kamar yadda ya wajabta ma na gabaninku. Wannan ibada ce da za ku yi ta don samun takawa. Allah ya ce wasu ‘yan kwanaki ne ba masu yawa ba, kwanaki ne ashirin da tara ko talatin. Amma wanda ba shi da lafiya ko yake halin tafiya in ya sha ruwa to sai ya rama daga baya waɗanda kuma suke masu halin tsufa da ba za su iya azumi ba ko waɗanda suke sun gamu da cututtuka wanda sun riga sun rarake su ba a sa ran za su warke su sake rama azumi Allah ya ce to waɗannan su kuma sai su dinga ba da fidiya ma'ana kowane azumi za su fanshe shi da ciyar da talaka Allah ya ce wanda kuma ya ƙara akan wannan wajen ciyar wannan ya ƙara ya ba da fiye da abin da yake wajibi a kansa ko wajen azumin nan yayi na filfili yayi sauran ayyuka na na ainihin wato mustahabi Allah ya ce wannan kuma alkhairi ne gare ka sannan sai Allah ya sake cewa kuma ku sani ya ku musulmai yin azumin shi ya fi maka ma'ana wanda yake da wata ƴan larura kankanuwa ko wanda yake da wata ƴan tafiya wanda bata kai ta kawo ba ko wanda yake da dan wata masassara wanda bata kai ta kawo ba ya sani yin azumi tare da mutane a cikin watan Ramadana ya fiye maka alkhairi fiye da ka sha daga baya karama za ka sha ne kawai karama idan ya zama ba za ka iya ba amma matuƙar za ka iya to ka yi shi cikin al'umma cikin wannan wata mai falala to ya fiye maka alkhairi a wurin Allah Allah ya ce wannan watan da za a yi azumin shine Ramadana watan da Allah subhanahu wataala ya saka da alqur'ani daga ainihin can sama zuwa ma'adiyarsa a sama ta daya sannan watan da kuma Jibril ke zuwa yana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bitan karatun sa na alqur'ani aka sake cewa wato Allah subhanahu wataala ya sake cewa wannan wata an soka da alqur'ani a cikin sa dan ya zama shiriya da bayani dalla-dalla ga mutane wanda duk Allah ya kai shi lafiya lau lokacin wannan wata Allah ya ce to ya amince wannan wata sai dai in ya zama a halin tafiya ko rashin lafiya sai rama daga baya Allah ya ce ba na so ne muku tsanani Allah yana so ne mana sauki kuma Allah yana so ne mu cika wannan ibada sannan a ƙarshe mu gode wa Allah da ya ba mu daman yin wannan ibada mu gode masa da ya ba mu damar samun halin yi masa wannan bauta babu shakka wannan wata ya tinkaro mu wata ne kamar yadda muka ji na alkur'ani wata ne da Allah yake gafarta zunubai ya yafe wa bayinsa wata ne da Allah yake ɗaukaka darajar bayinsa Allah subhanahu wata'ala yana ‘yanta bayi kullum a cikin hadisi wanda asali na cikin Bukhari da Muslim amma cikakkiyar riwaya wadda muka kawo tana cikin littafin ainihin wato Tirmidhi da Ibn Majah da wasu su Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da zaran an shiga daren farko na watan Ramadan za a kama duk wasu shedanu masu cutar da mutane masu sanya mutane su je su yi sabo za a kama su da a daddaure su da haka ga mutum ya ci gaba da yin sabo a cikin Ramadan to alama baya bukatan sai shedan ya zuga shi kenan shi ma ya riga ya zama shedani ne zama kanshi Allah ka tsare Nabi ya ce za kuma a rufe kofofin wuta ba za a sake budewa ba saboda karancin aikin wuta da mutane za su yi a wannan lokaci za kuma a bude kofofin aljanna ba za a sake rufe su ba har sai watan nan ya kare saboda yawaitar ayyukan shiga aljanna sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai sa wani mai shela ya dinga shela yana cewa ya kai mai aikin alkhairi ka ƙara ka ci gaba da ni ya kai mai aikin sharri ka ja da baya ka dena nabi ya ce kuma kullun dare Allah subhanahu ta'ala zai yanta wasu bayi daga wuta Allah ka sa mu cikin yantattun bayi a wata riwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ramadana ya zo gare ku watan nan mai albarka wanda Allah ya farlanta muku azumin sa wanda ake bude kofofin rahama da aljanna a cikin sa kuma ake rufe ƙofofin azaba a cikinsa kuma ake kame shedanu a ɗaure su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wata akwai wani dare a cikin wannan wata na ramadana wanda ya fi alkhairi fiye da dare dubu wato dare ne fil qadari ke annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yayi asaran wannan daren da yi ibada ba to yayi iyaka asara a duniya wanda duk daren da fil qadari ya zo ya wuce ka kwanta kai ta bacci ba kai wata ibada da za ka samu tsira ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan bawa asara shi ta kai asara Allah ka tsare mu daga asara dan haka ya yi masu albarka mu ci gaba da shiri dan tarban wannan wata mu gyara niyyar mu ta zama mai tsarki ya zama muna da niyyar in Allah ya sa mun riski wannan wata mu yi azumin nan don Allah don ɗayanta Allah don bautar Allah don neman lada a wurin Allah sannan mu dage wajen yin salloli biyar ɗin nan gaba ɗayansu cikin jami'i yana daga cikin kuskure ana azumi kuma baka zuwa sallar jami'i kana can kana baccin safe bayan sahur ko kuma an yi sharuwa ka kaje ka cika cinka da abinci ka kasa zuwa sallar isha a masallaci wannan ya daga cikin kurakurai sannan mu zama masu kwaɗayi wajen yin sallar ashar da tarawih da tahajjudi tare da liman a masallaci sannan mu zama masu kwaɗayi da nacewa wajen karanta alkur'ani da sauraron darasinsa da zuwa wajen da ake karanta shi ko ake tafsirinsa sannan mu zama muna da kwaɗayi da nacewa wajen ganin cewa mun samu ladan wato baiwa mai azumi abin da zai buɗe bakinsa da taimaka wa talakawa da gajiyayyu da marayu sannan mu kiyaye mu dage wajen yin salloli na nafila musamman a sunanin rawatib waɗanda ake yin tsare da farillai da sauransu tare da dagewa wajen ambatan Allah da istighfari da neman tuba daga dukkan zunubai wanda kuma ya samu halin yin umara a cikin watan azumi bai sani umara a cikin watan azumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ladan ta ɗaya yake da aikin haji kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim daga hadisin sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa kuma wajibi ne gare mu ya ƴan uwa masu albarka mu yi kokari kwarai da gaske mu ga cewa mun kiyaye harsunan mu daga dukkanin ababen da za su bata mana azumi kamar gulma da annamimanci da zage-zage da tsinuwa da sakin baki da ainihin aibata mutane da raha wadda ba ta da ma'ana da sauransu domin Allah subhanahu wataala baya bukata azumin mutumin da zai daina ci ya daina sha ya daina kusantar iyali amma kuma bakinsa harshensa bai yi azumi ba saboda hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari da sunan talibamu abu dawuda Allah ya kara musu rahama annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah subhanahu wata'ala wato baya bukatan wannan annabi yace wanda duk ba zai iya barin zancen ƙarya da kuma aiki da zance na ƙarya ba to Allah ba shi da bukata zuwa ga kaba abincinka da abin shanka akan haka ne ma Aisha radiyallahu anha take cewa duk mutumin da ya ƙarya da azumi azuminsa ya karye sai ya rama ɗaya bayan sallah aka samu kuma ibnu hazmi shi kuma gaba ɗaya ma yace ai azumin ma ya lalace tare da cewa jumhurin malamai suna da tsayawa akan cewa haramun ne amma azumin bai lalace amma dai babu shakka ka to ce da ainihin wato sawarwari ga ladanka a ce kana azumi kuma kana alfasha kana ƙarya kana annamimanci kana zama majalisar 'yan gulma ana musun ƙwallo musun siyasa da kai babu shakka wannan zai zabtare maka abu mai yawa cikin ladan azuminka har ila yau a cikin littafin al-Imam al-Bukhari da Muslim daga dai sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga Allah Ubangiji madaukakin sarki a cikin hadisin Qudsi Allah yana cewa dukkanin aikin dan adam nashi ne in banda azumi Allah ya ce azumi na wani ma'ana shi aikin dan adam gaba daya duk abin da yake ana gani amma shi azumi ba a gani in mutum ya ga dama yana iya shiga ɗaka ya ci abinci ba a sani bai sai yana azumi amma tsoron Allah da neman lada a wurin Allah ba zai bishe haka ba ya kyale abincinsa da abin shansa da iyalansa don neman yarda Allah da haka sai Allah ya ce wannan ibada ta wuce kuma ni zan ba da lada a kanta Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa lalle shi azumi katanga ce azumi garkuwa ce daga sabon Allah sai annabi ya ce idan ɗayan ku yana azumi to kada ya sake ya saki baki ko ya dinga zance ya tashe kai ko da ma wani ya zage shi ko ya nemi ya faɗa da shi sai ka ce masa a'a ni ina azumi ba zan yi zagi ba ba zan yi faɗa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na rantse da ubangijin da raina ke hannunsa wannan wato hamamin da ke tashi a bakin mai azumi wallahi a wurin Allah ya fi ƙanshi fiye da taron almiki mai azumi yana da wasu manyan farin ciki guda biyu da zai samu farin ciki na farko shine lokacin da ya sha ruwa a lokacin da rana ta faɗi farin ciki na biyu mafi girma shine ranar alkiyama idan ya gamu da Allah ubangiji ya ga irin ladan da zai samu a ainihin wannan ibada ta azumi Allah ka samu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا من المتقين الأبرار ولا تجعلنا من الفاسقين الفجار اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا وللمسلمين وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا الله
اللهم اكبر الله اكبر اللهم اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد